وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khuluj za mu tashi a shafi na 37 ƙablar wafati yaumin au yaumai ويوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه بألا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى يسار أبي بكر فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمي الناس التكبير malaici kwana ɗaya ko kwana biyu kafin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar asabar ko kuma ranar lahadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan ji sauki ya ji jikinsa ya nauyin jikinsa ya rabu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallar azahar amma wannan fitowa da yi ba wai na wanda ya warke ba saboda ya fito ne yana wato jingine da mutane guda biyu an masa hannun shi na kafaɗa wannan hannun shi na kafaɗa wannan mutum na farko shine sayidina abbas radiyallahu anhu mutum na biyu shine sayidina ali radiyallahu anhu aka suka taho da manzon allah sallallahu alaihi wasallam masallaci kaga duk mutumin da sai mutum biyu sun riko shi kasan jiki da sauran ciwo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sallan azhar ake yi abubakar shi yake jagorancin mutane man abubakar sai ya ga shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yunkuri zai fito daga inda liman ke tsayawa sai manzon Allah ya ce masa a ya tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku zaunar da shi ku zaunar da ni a hannun hagunsa sai suka zaunar da a sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hannun hagun wato sayidina abubakar shikenan sai abubakar ya zamo ya canza maimakon liman sai ya zama ladar sai ya zama yana bin sallar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nan ne ake ce ma sai na baka ya taɓa ladanci dan yana bin yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam ladanci ne annabi still annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zaune kuma sahabbai suna sallah a tsaye abokan da yake liman shine yake kallon sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aiki sai shi ma yayi sai ya kabbara sai mutane su wato abubakar na kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama mutane na kwaikwayon sayyidina abubakar radiyallahu anhu akwai lokacin da doki ya kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu rauni a jikinsa sai annabi sallallahu sallama sallah ta gagara idan yana yana sallah a zaune sai ya ce wa sahabai kowa ya zauna ya musu ishara tunda shi yanzu ba zai iya tsayawa ba kowa ya zauna sai sahabai suka zauna har ma bayan ya idan da sallah ya ce musu inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi an sanya muku liman ne don ku yi koyi da shi in yayi kaza yayi kaza ya kirga sallah sai ya ce in yayi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune amma a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zaune amma sahabbai sun yi sallah a tsaye da wannan ne da maluma suka hada suka ce wannan shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe don haka ko da liman ya samu larura ya zauna kuna iya tsayawa tsaye ku bin shi sallah wancan umarni na cewa sai an zauna in ba a yi shi ba babu komai don annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ya yi sallah a zaune amma sahabbai suna tsaye kuma shine a aiki na ƙarshe wancan shine na farko wannan shine na ƙarshe wallahu a'lam sai yawmul wafa ranar rasuwa allah ka ba mu sa'a allah maɗaukakin sarki ya sanya ran da za mu mutu ya zama ranar mun fi kowace rana murna wallahi ku ci amin yau na ji amin din ne kasa-kasa na ba a ku faɗa da ƙarfi wallahi amin Allah ya sa ran da za mu mutu ya zama mutu kowace rana farin ciki a rayuwarmu yau Allah ya sa mu haɗu da Allah lafiya Allah ya sa kuma a zara rayukanmu muna musulmi wannan shine dan adam ya yi sa'a babu sa'a a duniya da ta kai wani Allah ka sa mu yi sa'a duk fafutukar da ake yi nan ne ranar sa'a saboda ba ma sai ka mutu ba duniya ma ka manta rayuwar da ka yi duniya da wucewa take a mantawa ake abubuwan da mutum ya ci na shekara guda da ta wuce da za a ba shi biyu da takarda a ce daga yau ana 27 ga da shawwal a ni ba ke kwana uku a ce ma tun daga shawwal na shekara da ta wuce ra 27 ka riga ka rubuta mai kace zuwa yau na ka manta ka manta ko da wa kuka yi magana ko da wa ka gaisa na ka rayuwar kwanta ta ake yi a hasahullahu wa nasu shi kuma Allah baya mantuwa shi yasa in mutum ya ci sa'a ranar ƙarshen shi ta zama ranar da ta fi kowace kyau shi kenan ya gama nasara allah ka sa mai nasara a safiyar ranar litinin a wafi sabahi yawon litinin an anas radiyallahu anhu qala inna almuslimina bainama hum fi salati alfajr yawm alithnain wa abubakar yusalli lahum lam يفاجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في سقوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنظر أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى السترة ثم لم يأتي وقت صلاة أخرى ولما ارتفع الدهى دخلت فاطمة رضي الله عنها على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فأسر لها سرا حتى أدحكها وأبكاها قالت عائشة إذ اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سرها فدهكت أيضا فقلت لها ما يبكيك قالت ما كنت لأفشي سر, سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزني فقلت لها حين بكت أخسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال فقالت إنه كان يحدثني أن جبريل كان يعالجه بالقرآن في كل عام مرة وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وأن وأنك أول أول أهلي لهوكا به ونعم السلف أنا لك فبكيت ثم إنه سرني فقال ألا ترين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سي أو نساء هذه الأمة فضحكت وعن انس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتغشاه فقالت فاطمه رضي الله عنها عنها رضي الله عنها سنقع السلام لا kawai a salatin bugun ne ya kawo shi ba ya ce kalar fadima radiyallahu anna kenan wa karbata abata abinda ta faɗi kenan faƙala laha laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata fi jannatil firdausi ma'awa ya abata ila jibril nan'a فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أدابت نفوسكم أن تحاسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وكان إهدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريرة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمددتها فمددت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناول ناولنيها فسقطت بيد فسقطت يده يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في يوم في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة ما لا يتشيران الرسول من ضمن الله sallallahu alaihi wasallam a safiyar ranar litinin an samu hadisi daga anas yadda allah su kara tabbata a gare shi ya ce musulmi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗu suna sallan asuba a safiyar ranar litinin abakar ne yake jagoranta su shine liman kawai ba su an kara ba sai suka ga an buɗe labule kun san yadda masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da gidansa yake sai aka bude labulai duk sai da yawa suka juya maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya leko da kansa wannan lekowa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ɗakin na na Aisha ya kalli mutane suna sahun sallah kuma sai ya yi murmushi ya yi murmushi suka ga murmushin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ma sai ya duba sai kawai ya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito sallah ne kaga in zai fito sallah ne mai kamata yi sai ya janye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ishara ce a ku ci gaba da sallar har musulmai suka kusan shiga fitina saboda murna sun ga kamar jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya samu sauki suna murna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku ci gaba da sallan shikenan sai ya sake labule wannan sakewa da yi shine sakewa na ƙarshe ba wata sallah da su sake zuwa bayan wannan sallah asuba lokacin da rana ya daga lokacin sallar duha na na fadima yadda allah su ƙara tabbata a gare ta sai ta zo ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu sallama ya keɓance ta ya ajiye ta a hannun hagunsa suna yana mata magana a nana aisha maganar da ya mata ya sa ta kuka kuma ya sa ta dariya abinda kawai mata annabi sallallahu alaihi suke gano ga annabi sallallahu alaihi wasallama a gefe guda gana na faɗi kamar suna sirri duk matan ba mai jin me suke faɗa sai kawai suka gana na aisha na kuka na na fadima tana kuka an jima kuma sai suka ganta tana dariya a lokaci guda shine na na aisha radiyallahu anha take cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam duka ba wadda ba ta nan duk mun taru muna nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda jikinsa yake kowa tana nan mun taru ba matar da ba ta nan kawai sai ga na fadima ta shigo ta ce daman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya haka tafiyar na na fadima yake wato ta yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tafiyar ta cikin kamannin ta cikin gasunan kai ta lissafawa da halayenta da komai shi ne manzala da kanshi ya ce mata ya ta sanni da zuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce sanni da zuwa ya ta manzo Allah ya mata maraba da zuwa sai manzo Allah ya zaunar da ita a gefen hagunsa sai ya sirranta mata magana wanda su ma ba su ji ba kawai sai suka gana na Fadima ta fashe da kuka can an jima kuma ya ƙara mata wata magana sai suka gana na Fadima tana dariya shine na na Aisha tunda ka gana na aisha ita ce karama a cikin matan manzon Allah sallallahu sallama kuma in ka duba a shekaru ma na na faɗi mata yi mai kuma damar ta kirme ta na shekaru na nufin yawan shekaru da aka kaman suna kusa kasan sa'a da sa'a wajen wannan da aka ita kaɗai ta ce mata yaya ne na ga kin yi dariya kuma na ga kin yi kuka wato tana son ta bata labarin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata gudan bakinta sai ta ce a'a ba zan bayyana sirrin manzon Allah na na faɗi mata gaya wa nana Aisha bi na ba zan gaya miki ba tunda da yana son aji na da sai ya faɗa kowa kowa ya ji sai bata gaya mata ba nana fadima take cewa ba zan bayyana sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce mata ni koyo na ga abubuwa ga rana kamar ta murna ga ta kuma kamar ta bakin ciki ga kuka ga ga dariya a cikinta ya ce na ga kin yi kuka shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya miki magana wa gaya muku ya gaya miki wata magana da mu bai gaya mana ita ba sai ne ta tambaye ta sai ta ce a ni fa ba zan gaya miki ba wato sirri ne tsakani na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai na na Aisha radiyallahu anha ta ce wa na Fadima wato ta saki tambayanta wato da tun ne yana nan yanzu baya nan kamar ki gaya min me ya faru to shine ya sake ba ta labarin me ya faru sai ta ce a lokacin da ga na kuka annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ya bani labarin cewa jibril ya kasance yana zuwa masa da alkur'ani ya zo su yi darussa na alkur'ani a shekara ya kasance yana zuwa masa kowace shekara sau ɗaya wato duk shekara sau ɗaya duk shekara sau ɗaya amma wannan shekarar sai mala'ika jibril ya zo masa sau biyu wato kamar ana son a cika zuwan sai maza Allah ya ce mata wannan zuwa da ya mun sau biyu alama ce ta cewa lokacin bari na duniya ya kusa kuma ya ce mata ke nan a cikin iyalai na na bar duniya ke za ki so mabina ke za ki so mabina kuma madalla da tafiya ta wato in je in kama miki waje madalla kuma da ke ya zama ke za ki so biyo ni wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata shine sai ta fashe da kuka wato za ta dina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan da maza Allah ya ga tana sai ya ƙara mata magana ya ce mata wato albishirinki ke ce za ki zama shugaban matan aljanna ke ce shugaban matayen duniya ga baki ɗaya a cikin aljanna kaji inda ake first lady na ta gaskiya eh na na fadima ita ce sayyidatu nisa'i a halin janna ita ce shugaban mata a cikin aljanna to wannan shi ya sa ta yi dariya kaga ai ta samu mukami ko ya fi oon ya fi wane ne na duk ba a ba za ka faɗa ba an samu hadisi daga anas ya dala su ƙara tabbata a gare shi ce lokacin da rashin lafiya annabi sallallahu sallama ya tsananta annabi sallallahu sallama ya dinga suma na na fadima lokacin da ta ga annabi sallallahu sallama ciwo ya yi tsanani take cewa kai babana baba yana shan wahala wato ciwo ya yi tsanani sai manzo Allah yake ce mata a'a daga wannan wahala babanki ba zai ƙara shan wata ba wato wannan ta ƙarshe kenan shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya Allah ya karɓi rayuwarsa take cewa babana ya amsa kiran Allah ce babana ya tafi aljannar firdausi ta ce babana za ya haɗu da mala'ika jibrilu daman abokinsa ne na wato shi ne za mu yi mala'ika jibrilu kusan annabi sallallahu alaihi wasallam kiransa abokinsa kuma yana zuwa haka yake kiransa abokina su zo su tattauna su yi ta don shi allah yake aikowa wajensa ya taba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai zo zai zo masa ziyara maza allah ya zauna yana ta jiran shi maza allah bai sani ba ashe wani dan kwikwiyon kare ya shiga dakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kuma karkashin gado ya je ya mutu kwikwiyo dan kankanin kare maza Allah bai sani ba maza Allah lokacin da mala'ika jibril ya bashi ya ga lokaci yayi mala'ika jibril bai zo ba maza Allah hankalin shi ya tashi ya har yana cewa Allah da manzansa Allah da mala'ikunsa ba sa saba alƙawari ya san dai akwai wani abu ashe mala'ika jibril ya zo yana waje mazala da ya riga ya ce ya dan uwana na yi ta jira baka zo ya ce masa ai abin da ya faru na zo sai na samu akwai kare a cikin ɗakin ka ya ce inna lana da kudu baitan fihi kallon wala sura mu mala'iku rama ba ma shiga gidan da yake akwai kare ko gidan da yake akwai hoto hoto picture na na mala'ikar rahama baya shiga gidan da yake akwai hoto ko gidan da yake akwai kare na faɗa picture kar wani ya tambaye ni hoto na shi ne na to ya ce ko yana kife wato abin da ya shafi hoto jin mutumin da ya samu dama ya rabu da hoto ya rabu da shi allah ya fi sauki idan kuma ya kama na dole ne na tarihi to a sashi a album a rufe shi sai in gani ya zo a fito a buɗe a gani in an gani a rufe amma kar a liƙa a bukun bango saboda tajriba na rayuwarmu ya nuna mutane ma sun san hoto ba kyau ni dai na ita shiga gidajen mutane da suka rasu ba lokacin da suka rasu sai na samu duk an cicira hoto ko an jujjuya su ko ba ku taba gani ba a ba wanda ya taba gani ni na na to ai sai ka tambayi kanka me yasa ai abin tambaya ne me yasa ake juyawa akwai lauje a cikin na jiki na kenan kaga su ma sun yadda dai akwai matsala na ko da ne mutum ya liƙari ya san dai tunda yanzu mala'ika duk shi kuma mala'ika lokacin ba za ka samu an yi raso an gama eh an yi raso an riga an gama amma wannan mala'ika rahama ne fa sauran mala'iku ko ba kare ba ko cikin kare kai shiga zai shigo na nan ba ruwan shi eh su wannan na rahama ne to shine lokacin da aka birni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Fadima take tambayan Anas wata tambaya wanda Anas bai iya bata amsa ba saboda manna na Fadima tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinta annabinta sannan annabi tana sanna na Fadima suna wato yadda ka san dai uwa da uba da ya bare ma ita nata da ka rasuwa annabi sallallahu ya taba ta sosai dan wannan tambaya da take yi wasu tambayoyi ne wanda yake ba ma magana amsa ce wai cewa annas take yi yanzu kun iya zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kasa kun iya sa shi a kabari ku sa kasa to kaga wannan tambaya ba amsa bane ko yanda take son annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna son shi amma umarni ne na Allah madaukakin sarki shine suka bi allah ran ɗaukashin sarki rahama ya yi wa ɗan adam ya sa an ke binne mu mutum na farko da ya soma kisan kai ai shi bai san ma yadda zai binne mutane dan annabi adam ƙabila da ya kashe habila da yake ba a taɓa kashe kowa ba wanda ya taɓa mutuwa ai mai san me zai yi da shi ba ɗaukar shi ya yi a baya yana ta yawo yana kuka ya rasa yadda zai yi da shi ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya turo hankaku guda biyu suka zo yana kallon su suka yi faɗa ɗaya cancaki ɗaya ya kashe shi kaga ya ga mutuwa sai ɗayan ya dinga sa ƙafar shi yana tona rami yana ta tona rami yana ta zubar da ƙasa sai da rami ya yi rami sai ya jawo gawan ɗayan sai ya sa shi a rami sai kuma ya zo da ƙafar shi yana ta yabo ƙasa yadda kaza take yi tana tona wajen ne kawai sai ya rufe shi shine sai ya gani ya ce to ashe har yake ce a ajastu ana kuna misla hazal gurab fa uwari ya sawa ta arki ba su ba haminan nadini da aka ya ce kai cona in ji shi ya ce yanzu har wannan hankaka ya fi ni basira to shi an gaya masa daga ne ya tona rami ya binne shi dan uwan shi da haka allah madaukakin sarki rahama yawa dan adam da yasa ake sun ma'amata hufa aka bara allah ya kashe dan adam nan ya sa shi a cikin kabari shi kabari ba shi ne ba shi ne permanent waje zama wajen transit ne kabari duk za mu shiga transit za mu allah ya sa mu shiga da kyau allah ya sa mu shiga da imani in mutum ya shiga ciki kabari daɗi ake ji rayuwar kabari ba irin wannan rayuwa ta mu bace ba irin wannan rayuwar duniya ba ne da zarar ka kwatanta da rayuwar duniya ba za ka gane komai ba ma rayuwa ce ta rai eh wannan gangan jiki ba ta shi ake ba an gama da shi nama ne da kashi babu shi shi yasa in mutum ya mutu ko an ki binne shi ya riga ya tafi dan rayuwar rai ce rai shi ya riga ya tafi shi kuma rai Allah ya gaji yadda dan adam da ya san inda rai yake ba wanda ya san da yake wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba wanda ya san da rai shi to ko wannan ma ba ya shi dan adam ya tsaya yi tunani ba kana raye kana da wani abin da ya fi kowane tsada abin tsada a jikinka abinda kake tattalinsa ba ka san a taba shi an aka taba shi ba za ka iya samun waninsa ba amma kai karan kanka ba ka san da yake ba na ko wannan bai shi dan adam ya hayi nazari ba kaga likitoci allah ya ba su ilimi a buɗe mutum a cire nan duk ko ina sun sani amma su ma ba san da rai yake wata ranka je wani asibiti ka ce ka zo ne a yi mace ranka ka je wani asibiti ka ce ka zo ne a mace of na rai don a duba shi ko yana nan lafiya ko ya dan karkace ko ya dan yi sai likita ya ce ma watakila ko lafiyan kama saboda shi ma bai san inda yake wannan iyawa ne wato gwarinta ce na allah maɗaukaki sarki da isa allah ya iya gaya kowa inda yake ba wanda ya san inda yake shi ya sa ma mala'ikun sun zo a sai a cire shi ba san inda yake ba inda yadda ba ku ga yadda turawa suke tattakalan allah ba yanzu suna yin mutum-mutumi kamar mutum na mutum-mutumi in ka gan shi kamar mutum wanda duk ya kera wannan shine ainihin dan wuta allah original dan wuta mai lasisi kenan domin duk wanda ya yi wannan daman sai allah ya tsaye shi ya sa masa rai kuma karfe ne da robobi da su wannan ba za iya sa masa rai da kaga suna ainihin alazai da ya nuna kalkalla suna kwaikwayon halittar allah madaukakin sarki kuma har sun yi mata wasu na siya suna zina da su da zina da wannan da zina da mata mai rai duk ɗaya suke in ƙara faɗa babu bambanci zina ne duka eh a istimna'i na ya zama zina da haka shi ma zina ne duk suna sun rasa yadda za su yi tafirkita rayuwar ɗan adam ne da haka yanzu sun duk wani abu da zai nisanta ɗan adam da allah suna ta nemo su fito da shi duk wani abin da zai sa ɗan adam ya zama ya rabu da allah baruwan shi da allah ya dawo yana jiran a waye mai zuwan nan dujal ya dawo cikin masu zuwan jiran zuwan dujal to aikin da suke yi ke allah ya fidda mu lafiya musibu suna nan suna ta jawo su suna nan ɗaya bayan ɗaya kullum aikin da suke yi ke eh allah maɗaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya lalle wanda ya fuskanci abin da suka fuskanta abin ba kyau hanya ce ake son a raba ɗan adam da allah kawai ya zama ba ruwan mutum da allah shikenan kaga shi shaidan ya gama dama so yake kawai mutum ya zo ya ɓata rayuwarsa ya zama ɗan wuta allah ka tsare an samu hadisi daga nana aisha yadda allah su kara tabbata ga take cewa maza allah sallallahu sallama ya rasu a ɗaki na wato ran da annabi sallallahu sallama ya rasu a ɗakin ta to daman zai rasu a ɗakin ta mana saboda ai mata annabi sallallahu sallama lokacin da suka ga jiyan annabi sallallahu sallama ya ɗauki lokaci kuma annabi sallallahu sallama har yana tafiya yana raba kwana duk ranar kwanan wannan sai ya koma ɗakinta ta sai suka ce su da kai suka yi mitin suka ce sun yadda ya zauna a ɗakin na na aisha tunda sun ga yadda yake ƙaunar na na aisha radiyallahu anha suka ce ya zauna kawai a ɗakin na na aisha ya jinya sai ya zama yana da to kaga cewa a nan damin a nan yake to shi ne na na aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana ɗaki na kuma ya rasu a ranar girki na sa'annan ya rasu tsakanin wuyayena da kirjina wata ina tallafa da shi a cikina allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa ya ce kuma mun kasance matayen annabi sallallahu mun kasance ɗayanmu tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i su kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas mu'awazat sai su toba sai su shafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mu yi addu'a lokacin idan ya samu rashin lafiya ya ta ce sai ni ma na zo ina masa addu'a sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya daga ganin shi sama sanadi yana cewa ya zaɓi wato komawa wajen allah shine ilan rafiqil a'ala ya zaɓi komawa wajen allah madaukakin sarki abdurrahman dan abubakar wato kanin na na aisha yadda allah su ƙara tabbata a gare ta take cewa ya zo wucewa da asuwaki a hannunsa ɗanye sai na ga annabi sallallahu alaihi ya kalli asuwakin ya ƙura masa ido ce ce sai na ɗauka annabi sallallahu alaihi yana sanye asuwaki sai na karɓi asuwakin a hannun abdulrahman ta ce na sanya asuwakin a bakina na tattauna shi na tattauna shi wato don ya samu wajen taunawa ba sai ya wahala ba na tattauna ta ce sai na ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah kuma ya karba sai ya goge bakin shi da shi ya ce sai ya miƙo mu a wata ruwaya sai asuwakin sai hannunsa ya waɗe wato kamar ya gama sai ta ce wannan ma ita martaba ne a wajenta domin Allah ya haɗa yawun bakinta da yawun bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a rana ta ƙarshe da zai bar wannan duniya kuma a rana ta farko da zai koma lahira lokacin da zai haɗu da Allah malaukakin sarki udkhul ya malakal maut ودخل ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخيره بين الخلود في الدنيا وبين لقاء الله في الجنة فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم واختار الرفيق الأعلى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يهيا أو يخير فلما اشتكى وهدره القبض وراسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق العالم فقلت إذن لا يختارنا فعرفت أن أنه حديثه الذي كان يحدثنا هو صحيح نعم shigo shigo ya kai mala'ikan mutuwa ba nan ba ba na? oh na oh na to ai ya kai ce shi ne udukul ya malakal maut shigo ya kai mala'ikan mutuwa ko kan allah na tuba kai ina za ka kai shi ka ce shigo ai su wannan gata ne su wannan martaba ce duk annaban Allah haka Allah yake musu duk annaban Allah ba a cire rayukan sai mala'ikan mutuwa ya zo an gaya musu cewa to na zo ba cewa gani na zo za na zo za a cire rai kaga Allah na tuba idan idan da mu ma haka ne ai da an yi gogarwa na da kaga da ka yi ta jin labarai a social media wani da mala'ikan ya zo irin al'aran banta da suka yi da za ka ji wani sai ya harbe shi da bindiga ba ga abubuwa suna ta faruwa ba ala sai kai kai ta mamaki ya aka yi haka wani haka zai faru amma allah ta sai ya hutar da mu amma su annaban allah zuwa suke su musallama ce to mun iso kuma su ce eh bismillah saboda me saboda su san Allah tunda ina za ka je ina za ka da za ka mala'ika mutuwa ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don ya bashi zabi zabi yake bashi to kana so a barka ka ci gaba da rayuwa a duniya ko kuma za ka koma wajen Allah ka ji zaɓin da aka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama farkon aiko shi Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ba shi zaɓi cewa wani irin annabta kake so ka yi kana so ka zama annabi mai kudi annabi mai mulki annabi mai kudi a tara ma a hada ma kudi da mulki irin yadda annabi suleiman ya yi ko kuma kana son ka samu annabi ka zama annabi talaka annabi kan shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son na zama annabi talaka shi ya zaɓa wallahi kaga inda ya ce yana son da shi kenan zinari a ta kama masa zinari da azurfa eh shi kenan amma ya ce a yana son ya zama annabi talaka ya ce yau a samu gobe a rasa ya dan samu gobe a rasa haka dai a yi ta abin nan ya sai yana so ya zama bawa wato mai godiyan allah madaukakin sarki wani aishi ya sa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya samu sai ya rabar ai annabi sallallahu alaihi wasallama ai yana samu amma duk abin da ya samu baya ajiyewa ba irin mu bane da za mu bude akan muna tara kuɗi ha muna tatta'a shi in ya samu sai ya baya haka yake kuma ya yi ta umarni can ana samu a ringa bayarwa kuma wanda yake samu yana barawa Allah ba zai sa ya rasa ba kaga wanda zanda zai iya wannan rayuwa yana samu yana barawa ana bashi yana samu sai zaɓaɓɓun Allah mafi yawa sai dai mutum ya tara ya ɓoye tara ya ɓoye ta tara yana ɓoyewa shikenan mala'ikan mutuwa ya zo ya damke shi shikenan kuɗi sun zama na magana ko ba haka ake yi sun zama na magada ba da aka iya wani mutum zai rasu yana ta wayo Allah kudi na wallahi ana wayo Allah kudin ka ana ta maka ya taba ma kudin ba ba wanda ya taba masa har fito masa da kudin ake yi ana ce masa suna nan amma shi kudin sai ke ta damuwa da su ana ka ce la ilaha illallah na alayyar kudin shi wallahi wannan ba labari ba da gaske ne wani ba Allah yake gaya mu tsoho ne shi ma aka yake kuka ina kunyo kudin shi sai ba ma kudin shi ba sai a yabo bandiran kudi sai a bashi sai ya shiru a asibiti sai a hada masa bandiran kudi sai a bashi sai ya shiru ya mai da lafiya ga drip da sun kauce sai ya kama kuka kuma daga nan mutu da za mu haka abin da aka rayu a kai haka ne yake shi yasa mu da annabi sallallahu alaihi ce mana kada harshen mutum ya bushe yana ɗanye da ambatan Allah ai akwai abin da za ka ci ribar sa in ka saba ambatan Allah in Allah da ko mala'ikan mutuwa ya so sai ka ji ko ambatan Allah ya zo harshen ka haka ne ai abinda ake yi ake ta yi shi kenan sai allah ya taimake ka sai kaga ya zo harsha wani da ya ji mari zai ce la ilaha illallah wani da ya ji mari zai ce wayo haka ne ai sabon bakinsa abinda ya sassa ba faɗa ya sa mu damu da ambaton allah mu damu da ambaton allah bakin mu ya zama sai zama koma a yayi ko rikici a kai sai kaga mutum na ambaton allah ta wannan ba ƙaramin rahama ba ce to shine da mala'ika ya zo yana ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zabi yana son ya zauna ne ko kuma yana so ya koma wajen Allah sai manzo Allah ya ce kai ya zabi koma wajen Allah an samu daga Aisha uwar mu'mina da Allah su kara tabbata ga take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana lafiya yana yana ya ba mu labari ya ce mana yadda al'amarin yake shine babu wani annabi da aka taɓa zararen shi bai sani duk annabawa in za a zararen su ana zuwa a sanar da su har ma ana nuna musu inda za su je a cikin aljanna a ɗan taɓa su a gwada musu sai kuma a sako su a ce to za ka tafi ko kana nan na kaga ai ko kai ne za ka tafi yanzu a dan matse ka a batar da kai a nan a nan gwada ma aljanna a ce to ga inda za ka zo sai kuma a dawo da kai masallacin ne sai mala'ika ce ma to za ka tafi ko kana nan na yawa za ka ce a wuce saboda aiko kafiri da baya son mutuwa ai shi ma gwada masa wuta ake in ya gani a ce kaga inda za ka shiga ta wannan kan shi dole sai ya tafi Allah kiyaye to shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma aka masa haka aka gwada masa kuma aka bashi zaɓi lokacin da ta ce za a zara ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a jikin cinyarta sai dan ya suma wato lokacin da aka gwada masa shi ma inda zai tafi kenan sai kuma ya dawo sai ta ce sai kawai na ga ya daga kan shi zuwa yana kallon rufin ɗaki yana kallon tsufin ɗaki na ga idansa ya ɗaga sai kuma na ji shi yana cewa allahumma fi rafiqil a'la wato allah nan koma wajen nana aisha ta ce shikenan sai na ce shikenan mu bai zaɓi mu ba wato ya zaɓi ya barin nan da ya ba su labari ana ba ko wani annabi zaɓi to ta gane cewa yanzu zaɓin aka bashi to amma sai ya zaɓi ya koma wajen allah madaukakin sarki ta ce cewa shikenan bai zaɓe mu ba ta ce sai na gane cewa wannan maganar da yake gaya mana ne lokacin da yana da rai yake da lafiya alhamdulillah assalamu alaikum allah ya kara wa malar lafiya amin allah ya kara mana lafiya gaba daya malam mun taso mun tarar da kanin mahaifina baya kaunar mahaifiyar mu tare da nuna mata ɗangwama tun muna jin labari muna ƙanana har ta kawo yanzu da girman mun shaida da ƙiyayyar tasa a gare ta da kuma mu 'ya'yanta malam ina neman shawara me ya kamata mu yi a matsayinmu na 'ya'yanta addu'a addu'a kawai ya kamata ku yi ta yi ku ta yi masa addu'a allah maɗaukakin sarki ya shirya da shi ya daina abin da yake yi ku yi ta wa mahaifiyarku addu'a kada allah ya sa ya cutar da ita kada allah ya ba shi iko na cutar da ita bayan wannan ba wani abin da za ku shi dai ya wuce kuma duka don babanku ne na ita kuma babar ku ce da sai dai ku yi ta addu'a idan akwai wanda za a samu su yi masa nasiha ba tare da cewa ma kuna ciki ba kasan akan je a sa wani nasiha ba tare da wanda ya sa watakila abokan iyaye a'a limaman gari da sauran sai a sa don a jawo hankalinsa abin da yake yi ba kyau in allah ya sa ya daina to in ma bai daina ba dai kun yi naku wannan jarabawa ce waje allah ba'adakum li ba'adin fitna a tasbirun wa kana rabbuka basira haka Allah madaukakin sarki ce mun sanya shashin ku da shashi su zamo wa wasu fitina jarabawa Allah ya ce kuma Allah yana kallon kowa da haka jarabawa ce waje Allah ba'da kulli ba'din fitina mun sanya shashin ku zamo fitina ga shashi da haka haka na rayuwar duniya take Allah ya jarabi wannan da wannan da haka jarabawa ce maganin ta addu'a Allah ya yi ya kuma sala na ku na da da ainihin ɗaya man yana tambaya wai karatun da muka yi laraba cewa mutumin da yake zuwa ya sa mai kaya ya ƙara kaya don zai ba shi wani abu akan abin da ya siyar mutane wai waye da laifi dukkan suna da laifi shi mai kaya na da laifi shi ma mai wannan yana da laifi ya je yi sana'a ma ai kaga shi kawai ya zama wa mutane musiba kawai ya zama sanadiyar ƙarin farashi na na da damuwa ga al'umma tunda kenan mutumin zai iya sayar masa ƙasa da haka kuma ya samu riba da ba dan ya zo ba kaga kenan haka ake so duk abin da zai sauƙaƙa wa al'umma abin da musulunci yake so kenan duk abin da zai sa a ji sauƙi a ji sanyi haka ake son ka zamo kayi aiki a cikin haka amma ba abin da zai sa mutane su shiga damuwa ba in ka je zuwan ka zai sa a ƙara da ba ka je ba watakila za a sayar masa 180 to da ka je sai ya ƙara ma 20 ko ba shi ba ne sai ya baka 20 ka cutar da mutane bai da kyau ne na biyu to mutumin da ya sai kaya har ya kwana biyu ya dawo da shi shari'a tana dubawa idan akwai dalili na shari'a da ya sa ya dawo da shi akwai abin da zai sa ya dawo da shi dole ka karba akwai abin da kuma in ya dawo da shi ba sai ka karba ba shi kuma dole ya haƙuri banda ba mafi ƙanƙantar misali a ce flax na shayi mutum ya siya a cikin kwali kowa ya san flax yana da gilas a ciki sai bai bude ba ka ba shi ya tafi gida sai bayan kwana uku zai zuwa sai zai samu sai bin shi a fashe wannan ya dawo da shi dole ka kaba domin ba fashashe ya siya ba eh in kuma shi a wajen shi ya fashe ya kama kaga ya cuce ka misali wannan kuma shi da Allah amma misali wannan ya lalle zai dawo da shi kuma dawon da shi ya yi daidai kuma dole ka karba sai dai in kana da wata shaida cewa ba wajen ka ya fashe ba kaga wannan sai ku je wajen alkali na yayi nashi bincike kuma ya bada nashi abin da zai ba Allah na na ya ce magana hoto ana maganan na mutane ana maganan ba na abu mai rai ba wai na mutane ba abu mai rai amma ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce in dai kana son hoto ka samu duk abin da bai da rai ka yi hoton bishiya ka yi hoton gida ka yi hoton mota duka tasakka lillika motoci a dakinka duka kana mai misali ba komai amma abu mai rai to shine allah baya san duk wani abin da zai zama allah shi ma yana halitta kai ma kana yi ko kana kwaikwayon halittar allah shine allah baya so da haka abu mai rai ake magana na to to ya ce gidajen tarihi ko ka ce gidajen gumaka ai ka san wata musiba da musamman mu a nan najeriya ba san masu kera su ba amma mafi yawan masu sai da gumaka duk musulmi ko iyafar ka je na kowane gari in ka ga kantin gunki sai ka ga musulmi ne mai kantin yana da na? to da wanda ya kera shi da daman sai da shi haramun kuma kamar su turawa sun san cewa musulunci ba a so duk wani abin da musulunci ba a so sai su zuba kuɗi a ciki suna sayen shi da tsada ai kaga drawing da suka ga musulunci ba sosai suna ba wa drawing kima daraja kuma bai da wani daraja karya ne mutu ya zauna ya ƙi ka yi zana ka sai a siya da kuɗi don ana son na ba ma su yi ta yi su yi ta yi shi dai yana waldon yana samun jama'a yana tara haka suke kamar kwallo ne ai da suka zuba mata kuɗi shi ma duk da gangan suka yi kwallon kafa ba da kaji ana ce an sai dan kwallo dala miliyan 21 na wallahi da gangan suke sun san cewa kwallo ba ta kai a sai dan kwallo ko dala goma sha biyar amma da gangan suka yi saboda akwai abin da za su cimma kuma suna cimma duk wani abin da zai raba dan adam da allah suna suna ta kokari a kan shi musamman musulmi idan ba su raba shi da musulunci duka ba to sai su mai da shi wato lalataccen musulmi su zama da shi saboda shi musulmi ma hata a taba shi ko a yi yadda aka ga dama da shi sai an lalata shi ya zama bai da kima a wajen allah to sai a yi ta abin da aka ga dama da shi allah ya kiyaye na na amin na'am sallallahu alaihi wasallam na'am eh gaskiya shi ya ce ya yi wa wani mutum nasiha ya ce masa hadisi ya inganta in ji shi ba eh ana faɗa abin da ya faɗa ne ba ni nake faɗa ya ce masa hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada a sha abin sha a tsaye sai shi ma mutum ya ce masa shi ma yana da hadisi cewa an ce a sha a tsaye ya ce sai bai ce markomai ba sai ka kyauta da baka ce markomai ba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha abin sha a tsaye ya tabbata ya sha a zaune da haka ba yadda abin nan cewa in ka yi sha abin sha a tsaye ka yi haram ba ka yi haram ba amma in ka zauna ya fi in ka zauna ko wajen kiwon lafiya ya fi ka tsuna ko likitoci suna magana ruwan da aka sha shi a a zaune ko a tsugune da sifar ma yadda ake shan ruwa na musulunci kusa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yadda za mu sha ruwa ya ce masulma a masa wala ta'abbuhu abba ya ce ku tsotsi ruwa tsotso kada ku kwankwaɗi ruwa kwankwaɗa saboda wannan kwankwaɗa ya tabbata yana sa ciwon zuciya kwankwaɗa ruwa kwal-kwal-kwal abin da ake so a kwankwada in za a sha shi ne nono in za ka sha nono suna ka sa shi ka ce kwal kwal kwal kwal amma kaga sai mai fura ta samo ludai kaga opposite wannan yadda kake shan fura da ludayi da ruwa ya kamata ka sha domin ka sha shi da ludayi ba za ka kwankwada ba yadda ake shan ruwa ne ya zama an juya shi wallahu alam na'am to takwas ta wuce ina zuwa da minti biyar dai sai mu tsaya na'am bismillah kare to kare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya ajiye kare a gida ya ce dai ba karen farauta ba ko karen noma ko karen kiwo ya ce a kullum sai an zabtare masa lada daga cikin ladansa lada wanda ya kai girman dutsen uhudu irad kullum za ka yi asarar lada kamar dutsen uhudu saboda kare amma idan waɗannan karnuka ne na farauta da wannan abin da hadisi ya zo babu komai amma su ma ba ce aka kai su ɗakin ka za ka musu wajen zaman su daban inda za su zauna daban ai ba ɗaki ya kace yadda bature ya alaƙa da kare musulmi bai kamata ya alaƙa da shi haka hasali alaƙar bature da kare da alaƙar bature da ɓera ai da gangan yayi don ya san cewa manzon allah sallasa duk ya hana in kun duba fina-finan da ake wasu tom and jerry ai ɓera aka sako to ai da gangan suka yi duk za ka karnuka sun nuna kare kamar wani abu tunda musulunci ya nuna bai da muhimmanci to su suka nuna yana da muhimmanci shine kawai a sama san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so kuma a sama kin abin da yake so haka kuma suka yi da haka ko wanda za a yi ba a gida ake ajiye shi ba mai gadi ma ba a gida ake ajiye shi musulmi sai a masa gida inda da dare a sake shi ya ira nufin ya yi gadi da saba a rawar shi amma ba a cikin gidan mutum ba ko da na waɗannan nema wanda ba a taɓa ladan mutum saboda su gobarai kuma wani ya zan da waɗancan ne shi gadi malama sun shigar da shi a wannan lissafin amma bai zo a cikin hadisi ba amma amfanin da gadi yake suka ce ya shiga cikin wannan duk amfani ne da su kiwo da su wannan duk suka lissafa suka ce har na gadi ma ya shiga ciki wallahu ala na ƙarshe na gidan a matsayin masu bude gidan hoto suna ta daukan haram mana suna cin haram hoto malamai da na da da na yanzu sun rabu kashi biyu irin hoto na dauka saka na hoto akwai waɗanda hadisa annabi sallallahu alaihi da ya kira hoto suka ce duka annabi sallallahu alaihi ke nufi har aka ce musu to ai kuna ɗaukan passport kuna ɗaukan ga suka ce duka yana babin larura suka ce duk larura ne kasan musulunci a darura ta tubihul mahazurat idan musulunci yana abu sai in larura ta sai ce ka yi shi yasa zaka je alkur'ani ya ba da dama wanda yake da cikin yunwa zai mutu ya ci mushi ya ci kuma ba yi laifi ba ya ci mushe su amma haramun ne a yi ba ya zama halal ba suka ce duk yana cikin wannan in za ka dau fasfo za ka yi tafiya duka ka je ka yi amma larura ce amma haka kawai suka ce a wasu kuma suka ce a banda irin wannan hoton suka yi kokari to allah ya sa nasu ne daidai don al'umma ta samu sauki ne sallu ala nabi alkarim akwai wata baiwa da ba ta da lafiya tana barin addu'a tana asibiti allah ya ba ta lafiya wanda ba su da lafiya a cikinmu allah ya ba su lafiya masu lafiya a cikinmu allah ya kara musu lafiya ko wani ba ala da ya ɗazun nan aka dab da magarban nan aka kai shi allah ci kai shi allah ya sa ya huta mu kuma allah maɗaukakin sarki ya ja kwanan mu allah ya sa mun zo mutuwa mu cika da imani za a karɓi kudin marayu gobe insha allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin